بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عقلت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
Allah da bin sarki ya ce, "La bina a alaikum, babu laifi a kan ku mazaje, in tsallakuman nisa in kun saki mata, malam ta masu kunna, kafin ku shafe su, kun aure su, amma ba ta kai ga kun taɓa su ba, kuma ta bayyana gare shi da ya ce wa ku sake su ko ku fata ku sake su wannan bai zama laifi ba ba ana nufin mutum ya yi aure da niyyar kawai da yawo da hankalin mace ba ko ya wana ta ko ya bata masa lokaci ba a ya yi aure da ita amma wani abu sai ya taso shi niyyarsa tana da kyau da niyyar zai zauna da ita amma bayan an daura auren kafin ya kai ga tabata sai wani al'amari ya taso wanda ta bayyana gare shi cewa don ma ya sake ta to in ya sake ta din wannan aka ba abu ne a wata fi dole wannan farida ko kuma kuka sake su kafin ku farlanta musu sadaki kafin ku yanki sadaki da za ku ba su an yi auren da wata ba su ba kai ko sadaki ma wato da za ku ba su wato ko ku yanke ba to wannan lafiya da ta alaiku babu laifi babu wani bimbini a kan بالتأكيد فلاقي زمن عدم المسيس والفرق بعض يجي إذا جاء من كل شيء إذا كل سكي ألوك سندا وفتر ما تنبى وكما يجي مش صداقي ما ولا أبيو ما اسم زنين فزنين إذا زي بيو فأقول لك أما أنا أما لكم من نسيب wadanda suna ganin cewa abin da ake nufi shi ne an yi auren da niyyar a zauna amma sai ta bayyana cewa abin da ba sa sauke ta kafin a taba shi amma yanke mata sadaki wannan ya abu ne ومن هنا تتجني وهما جواز الكاهن التقويم haka fahimci halittar auren tafoye mutawar tafoye shi ne ruwa abin da su koyi da tafoye da suna da ake da aure a wani da yake shi ne za a daura aure amma dai wato dalilin cewa ko kuma akan cewa za a kare kwatanta sadaki yawan abin da za a bayar matsayin sadaki shi zai yi daga baya ko ta za ta yi yanki daga baya ko kuma wani daban kamar wani ko kuma wanda suka yadda da yi musu wannan a madadin su ana tsayuwar ɗaura wuri ba a ma ce ga sadaki da za a bayar ba ba da sana a bayar akan cewa dai zai kwatanta da yanke da bata ko ya fara cewa zai bata wannan ya halatta da inda bai halatta ba da ba za a Allah ta'ala ba zai sa wasu ko bai buga wata farida ko ma ko bai yanke musu farida sadaki ba amma ba za a yi auren ba da ala istari sada ba za a yi shi ba kan cewa ba sadaki farauta sadaki shi ba ba ba da shi ba kuma ba a ce ma ga abin da za a bayar ba amma dai akan cewa daga baya za a yanke a bayan ko kuma dai a jira lokacin baya wannan babu da ke amma a ce gaba ɗaya an yaki babu sadaki aka da ya wannan wani ba zai halatta ba domin yanar mara rukunin mutane ne ka domin bayan sadaki farilla ce rukuni ne su rukunan na aure Allah ta'ala na cewa kai za ta lantar nisa shi ne kuma kayi takwai wato idan kuka saki mata shi ne kayi takwai da aure wanda aka kawwala aka barwa shi mijin da yanke sadaki daga baya ya baya to irin wannan auren aka yi sai kuma aka sake ta aure da kodewar ba kafin a taba cikin kafin kuma a ce an yanke abin da za a bata fala mahara da gunna to wannan kan babu sadaki gare su da za a taba su inda an taba ta amma ya zama ba a yanke sadakin ba baka tana a baya wannan dole ne a bata sadakul nisbi sadakin kwatankwacin ta to amma dai tunda an yi auren ba a yanke sadakin ba bale a baya sannan ba ta ba ta ba aka sake ta to ba ta da sadaki ko rabi ma tun da ba daga an yanke ba ba an mata amma menene za a ba ta shi ne Allah ta ala ya ce mace ya hau na ku ba su wani abu da za ku jiyar da su daɗi ko sai sai ta musu zukatansu ko rage musu dama domin sun yi aure tsammanin za a zo za su zauna kuma kaddara ta ita aka sake su to ya kamata tunda ba su da sadaki a ba su wata kyauta mai muhimmanci har a dogon na mata mutane ko ba su wani abu da za su ji daɗinsa alal musuli ba da wanda yake da yalwa ɗalibin minkum wanda yake da wadata cikin ku wanda ke da wadatar dukiya a cikin ku kaga ku sai ba da wato kyautar dogaren wadatar tasa bai kamata bai halatta ba da ya kauro ya ba da ɗan kaɗan wanda ba zai iya bukata wa alal mutri kaga shi ma wanda ke da ƙarancin dukiya a tsaye da su wanda a cikin suke a wanda ce bai da wani abu mai yawa to shi ma sai ya ba da ƙadar gurgunan abin da ya dace da matsayinsa na wadata yufi da ana kula na zara da lafiyar da sauka wannan yana fa'idatar da cewa na an zo ba da ruwa sa wani matsayi sai ya bada ɗan kaɗan a shi za a duba kawai wato matsayinsa ne abin dubawa ba matsayin tabo na waliyan ba shi za a sa wata magana da wasu malamai suka yi a zama cewa idan mutum yana aure da mata biyu misali ko fiye da haka to zai ciyar da wato mawadaciyar wurin masu wadata da wurin hanyar wadata su da talakawa da wurin talaucin su wani kuskure to saboda ai a gidansa take kuma tare da shi take rayu saboda haka wadata sa ta kamata ta zama wadatar ta kamar da talaucin sa zuwa zai haƙuri ita ma ya saka talaucinta ai ba za a wata ta masa cewa ya yi mata irin abin da ake yi mata gidansu in tana misali mawadaciya ko suna da wadata su wajen na ta shi kuma bai da irin wannan wadata gurgudan wadata su zai da ita zai rayu da ita babu matsantawa haka na wajen wannan kyautar wanda zai bayar yana da wadata ya bayar da wadatar wajen wadatarsa talaka da bai da shi sosai shi ma ya tafi babu wajen wadatarsa ko da talaucinsa ko kila yanzu da haƙi ma ila hali ma da miya alaƙa da gudu suka ce a wannan ya taso a ta kai ga jayayya to alƙali da hukunci zai duba yanayin su duka a bisa mafi bayyana a fuskoki amma dai magana ta farko ita ce din shi mai wadata ya bayar rubutan wadatarsa wanda bai da wadata kuma ya bayar rubutan halin da ke ciki wannan shi amma kaga zancen alƙali da hukunci na shigowa to an samu jayayya kenan domin wannan ne babu laifin kan a ce shi alƙali ya nazarta don ya rabar dama cewa in an yi abu kaza dangane da matsayi na wani to babu yake haka an matsayin wanci mata a wani wannan da ya da za a bayar da dukiya bayan a saki yawan wannan mace ziyar da zafi ne bai ma'aro da abin da shari'a ta san shi ko ta sanar da kyakkyawar shi hakan kuma wannan haƙƙi ne nauyi ne على المحسنين akan masu kyautatawa akan ainihin wato waɗanda suke kyautata ayyuka su ainihin tsakanin su da Allah ko suna kyautatawa wato tsakanin su da bayan Allah wa haza ya duba ala adam domin tamattuyi ala nuna da ke hali da hali wannan yana nuna wato cewa ba wajibi bane ba da wannan kyautar a kan wanda ya saki a wannan hali wato ma'ana ya sake ta dama bai ce ga sadakin da zai bata ba ko bai ta bata ba to ba ta wani abin da zai yi wannan insani saboda haka bai zama wajibi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce hakan Allah ne musulmi abu ne kamar muhimmanci amma kuma ga masu kyautatawa a inda ya zama wadatci sai ya ce haka alamun takai wato wacce aka zauna da ita tsawon lokaci zamani mai tsawo ta cancanci sadaki ta ci sadaki ta cinye sadaki an zauna da ba a sake ta ta gama ita za ta tafi wannan za a ba ta kyauta sai zai ta zuciya to wannan da yawa sun halin suna ganin kyautar wajibi ce saboda hakkin zamantakewa da ainihin ya gudana tsakanin su kuma ya tsawaita ana da aka gaisi matan da aka sake su ba an yi kawo tafiye auren da ba a fayyace sadaki ba wanda na a baya kuma kasar matar ba to wannan sakin babu yake an yi shi a bisa ya kama wajen cutarwa sannan amma sadaki baya wata ba babu shi ma asali ko rabi baya wata ba amma dai an so a ba ta wata kyauta mai muhimmanci gwargwadon wadata mai wadata ko kuma talaucin talaka wannan kyautatawa ce kuma muhimmin abu ne wanda duni mai kyautatawa ya kamata ya kiyaye wani wanda za ku kuma wannan min ƙarfi an ta masu wannan amma idan ku kun sake su in kun sake su ne kafin ku taɓa su nan ɗin ma ba a taɓa su ba amma wata tsaratun da wannan farida kun riga sun yanke musu ainihin sadaki da za ku ba su kun ce ga sadaki kada ka sa sun bayi kuma kun bayar har kenan wannan ba su koyi ba shi sadaki dama ko ne ya zama an ba da shi nan da kuɗi hannu so a kwaya kawai cewa za a ba da shi ya zama an dala da kuɗi halatta duk da yi malamai suna musamman da ko da za a yi shi ma an dala da a ce an ba da ɗan wani abu amma kan alƙalami zai ba ku shi a ɗan ba da wani abu wato kafin ba da mafi yawan sadaki amma kada da ko ba ba da komai bare in an yanke cewa za a ba da sadaki kaza an sani ko ba da shi ne an yi fara to bayan wannan sai aka sake ta aka sake mata to wani su kuma fara bayan Allah ya wuce a ba su rabin abin da wato sai ku ba su rabin abin da kuka yanke za ku ba su kai da kuka mutu shi ne wajibi da za ku ba su wadda duk laukunan nisu rabin sai dawo da ki in da an daga an ba ta ma sai ta dawo da shi ta dawo da yi ko kuma in ba a ba ta ba to sai a ba da rabi ne kawai rabin ba za a bayar ba sai dai in shi ya ga dama ya bar mata ko ya ba ta shi sa Allah ta'ala ya ce illa an yi afuna sai fa in su matan sun yaki sun yi afuwa aya zaudar su matan da aka aure su an ce za a ba su kaza kuma aka sake su ba taɓa su ba sun cancanci rabin sadari to sai suka ce sun yaki wani babu ne ma ya karo kuna kudila ta ce su suka rabin da ba suka ce ba sai an ba da rabin ba ma فيسقط كل جوع هناك سيدك ما يسعي سيدك ما تجد بذل ما أكيد بيتيكنا على آيتا يا يا أنا زي ما سمعت بالودنية لا أعرف بالودنية tunda ko ana zaune ma haka da suke zaba in ta ɗauko sadari sai ta yaɗe masu ko ta yaɗe masu wani ɓangare ta wani kawai abubuwan da zai da ya ke ba ko ka ko kuma shi wanda daura kawai ke hannunsa shi ne mijin a wanda iya daura ke hannunsa ko kuma shi in ya yaɗe madadin ya karbi rabi sai ta ya bar mata kawai da waje daya wato in ita ce ta ce ta yaɗe masa rabin ma kar ya baya shi kenan ko kuma shi din ne ya ce a ta rike ba sai ta dawo da rabin ba ko kuma da bai ba da ba sai a ba ba da ne zai ba su zai ba su da baki sai kawai to wannan babu da wanda daurin auren ke hannunsa ko igiyar auren shi ne dai miki kowa zau kawai da kula da kuma wato sai bar masa duka domin da haka shi ma insani ne turzawa shi da halatta kuma ya inganta wa'anin ne abbasin an na karfi a rufu daga ibn abbas yana fassara auya abubuwan da zai iya yi wa fasirar nika ai alwali wato ce walin da ake nufi za ka na maharjurata idan wato kula da kamarin da ake misali karama ce ko tana da rahoto ainihin matuƙa ta wayar hankali ko ma wani matuƙin hankali duk tasarrafi na dukiya ba ta iya yi kula masa da shi ake yi abin da ake kira hajjiru a cikin ko wanda ne ke cikin wannan na kasa ta hankali da fahimtar abubuwa ba da masu kace bai halatta a bar masa dukiya ta sa da rata ta a cikin gajeren lokaci ko dukiyar gado ko kuma dukiyar da ya ta ta dole wani yan kula da shi to shi ne ba hannu ne to ya rama nan ce matar to wani ta ake nufi da fara da ta fi zalika in wani ta ce ya yaki da baki daya ba wato izafin ma'ajura idan wato ba a kula da ba kula ake da kamar ta ne ce ya yaki shi kenan shi ne wato madadinsa fara da ta fi zalika وأنت أخو أقرب للتقوى فأما قيادة الدين وقيادة القرآن وسوء فبعد صداك أقرب للتقوى شيء صدى سوران الله أي أخو صدى المسلم يأتي ورميتين يأتي متى زمن طول ونسبة عليك أقرب من الأهل إذ التقوى انتصام أمر الله لم تقوى تتسيري مسافر ومعنى الله أكيد لأن الاختلاف للأسواق كما بين الأكيد مساكي ومكان وكيل الإنسان بين واستساء ɓangarorin biyu duka ake magana in mace ce ma ta mallaki hankalinta ta mallaki lamarinta ta ce ta ya fi shi kenan ai ta kyautata ta nuna mutunci da ainihin misali ko kuma shi ɗin ne ya ce a ya bar mata gaba gida ya ba ta gaba ɗaya sadaki shi kenan mafi taklibar da da amma dai kafin ta yadda wasa walakin ta yi kudu kuna wani yin mahadu amma a nan idan mijin shi ne wanda yake da matsala ta tawayar hankali ya zama sai wani yasa sun kula da shi to shi kan walinsa wato ban da shi a wajen cewa yaya kai tsaro ne sai musu hankali da ce ya sarayar da rabin da za a dawo wa da mazurin wato kawai a daji wannan wato bayi da dama da ce ya ba da sarayar da sai ya ba da rabin da kawai wanda ya wata ba ya rike wa shi mazurin rabinsa wannan ya zama sa misali kenan wani mace zai iya cewa ya yi ma'adura ce amma wajen namiji wanda yake majuri ne ba zai siya ya ke ba wala ta sauƙon da wani kuma kada ku manta fifiko a tsakanin wato kada ku manta kyautata wa juna a tsakanin ita matsalar aure da baki ɗayanta so ake a gina ta farko har ƙarshe a kan mutunci da mutunta juna saboda haka ba a san duk wanda zai kawo ainihin ɓata wa juna domin tushen kowane zumunci a yi kowace zuriya a auren saboda haka ko da yanzu misali wani abu na sakani ya rubuto ba mamaki kuma za ta gari da Allah la ya yi ba da ta amma tun bai sani ba ta yi daga baya a zo a sake shirya kuma wani zagaye sake zagayewa a bukaci a yin auren ko sake yin auren domin amalar da aka yi ta da farko amala ce ta tattako da mutunta juna kafin sai ya zama yaƙi mai sauri bayanin idan an yi kama yaje an rabu dutse a hannun riga to wannan sai zama mutum ya dawo yana jin kunya ko yana kame kame yana dangantawa shedan abubuwan da ya a baya ce ta ko da yake a baya shedan ya yi aiki an yi kaza da kaza amma mutum da farko ya abin da ya dace to sai ya zo da ainihin ƙarfin gwiwa Allah samu dace ya ce inna Allah bi mata amalu na basir lallai Allah yana ganin abin da yake aikatawa Allah yana ganin abin da yake aikatawa ai zo basarin la yafa alaihi shay'un min zalik Allah yana gani ba wani abu da ke boya gare shi bal huwa yusihi alaikum fa yajazikum bih Allah yana ƙididdigar waɗannan abubuwan da kuke yi kuma zai saka muku akan haka. To lallai kam, kamar da muka ambata jiya, galibi hukunce-hukunce da Allah ta'ala ke saukarwa, musamman ma na janibin mu'amala, mu'amala ta dukiya ko kuma wani abu da ya shafi ɗawainiya, sai ka ga da yake Allah ta'ala ya san halayen bayinsa na son kai, na son kai, saboda haka sai yake jan hankalin mutane cewa to su kiyaye dokokin Allah wanda bai kiyaye ba ya ketare ya zalunci kansa zai gamu da Allah ko kuma ya ce Allah ainihin yana kallon ku ko yana jin ku yana ganin ku in kun yi ko ba ku yi ba dan mutum ya tuna cewa in bai yi daidai din ba fa kada ya dauka shikenan tasha yayi abin da ya ga dama shikenan magana ta wuce a kusan da lamarin zai dawo sabo eh fiye da ma san da aka yi shi san da aka yi shi an yi shi cikin sauki amma yanzu da aka zo tantance hisabi kan abin da ya gudana wani ya take haƙƙin wani to fa lamarin ba na wasa bane to shi yasa tun farko wajibi ne a ɗora ire-iren waɗannan mu'amaloli a bisa adalci da kuma kyautatawa. Allah ya datar da mu da yin haka. Na'am, sai Allah ta'ala ya ce.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah madaukakin sarki yace hafizu ala salawat ku kiyaye wato akan salloli duka wato الصلوات الخمس صلوا لي بير بأدائها في أوقاتها تهنير بعد سكو ينسو أتكن لوكو تنسو yin sallah a kan lokaci musamman ma farkon lokaci muhimmin abu ne a wajen Allah madaukin sarki. Ko hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu da ke cewa sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu al-amali ahabbu ila Allah na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace wani aiki ne da Allah ta'ala ya fi so sai yace as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta nace summa ayyu nace sai wanne ne kala sai yace birrul walidain kyautatawa mahaifa nace summa ayyu nace sai wanne ne yace al-jihadu fi sabilillah jihadi a hanyar Allah mayar ɗaukaka addinin Allah ka duba waɗannan ayyuka muhimmai sai aka gabatar da yin sallah a cikin lokaci musamman ma farkon lokaci ya ce haddasa ne bihinna wala wusta zattuhu lazadin masu Allah su sama ya faɗa musu da na ƙara tambayarsa sai me sai me da ya ƙara mini bayani wai hadisi kuma ingantacce da ke cewa awwalul waqti ridwanullah sallah a farkon lokaci yardar Allah ne wato sababi ne samun yardar Allah subhanahu wataala wa akhiruhu afullah karshen karshen lokaci kuma afuwar Allah ne wanda afuwa ba ta zuwa sai bayan nau'in laifi ko takaitawa koyarwa da ke cewa awwalul waqti ridwanullah وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أما أنت رواية أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله تافي إنجنسي على كل حال دي صلى أكن لوكتي مهم أبني sannan kamilatul arkan ayi ta kuma tana da cikakkun cikakkun rukunai wa shurud da sharadai ba zai yi ya zama an tsaye da sallah ba da Allah ta'ala ya ce wa qimus salata wa atuz zaka da abin da yazo cikin hadisai anin wato wato qimus sala ka tsaye da sallah duka sai an kiyaye sallar ayita akan lokaci wanda lokacin yana da shigar lokaci yana cikin sharuɗa to ayita akan lokaci a cika mata rukunai da sharuɗa in ba a yi haka ba sallar ba za ta zama an kiyaye ta ba wanda ya tauye wani abu daga sharuɗanta ko rukunanta ma ba ta inganta samsam don rukuni shine farali akwai farallan sallah akwai kuma sharuɗanta su sharuɗa tanade-tanade ne na kafin mutum ya shiga cikinta ko kuma in ya shiga cikinta ɗin ma dai tun kafin ya shiga har zuwa kuma ya shiga ya yi ta har ya gama kamar misali tsarki na tufafi ko tsarki na jiki da bigire ko kuma na hadasi kamar sanya sutura da ta dace fuskantar alƙibla da sauransu dai to wannan dole ne a kiyaye waɗannan in babu ɗaya a ciki kuma da iko lallai to sallah ba za ta inganta ba to haka nan rukunai su ne farillai wanda su kuma su ne gaban ita sallar Eh, duk rukuni ko farali to gaba ce cikin gaɓoɓi na aiki kabbara harama karatun fatiha ruku'u sujada da sauransu har a gama har a kai ga sallama dole sai duk waɗannan sun cika bacin waɗannan ma akwai sunnoni masu ƙarfi da sunnoni waɗanda ba su ƙarfi da ake cewa musahabbai to kiyaye dukan waɗannan a yi su haka nan to shine kiyaye sallah dukkanin salloli akwai buƙatar a yi su haka nan waɗanda suke yin sallah kamar yi ka babu tantance sharuɗa da rukunai babu ainihin kiyaye sunnoni da musahabbai to abu yakan kai ga ɓacin sallar baki da an rasa rukuni ko sharaɗi misalin hadisin nan shahararre hadisul musi'i salatahu wanda ya ɓata sallarsa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sallah babu natsuwa a cikinta bai inganta ta ba ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama sannan ya ce masa irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla domin ba kai salla ba sallar da kai din wato bata sauke ainihin wajibin da ke kanka na sauke salla ba kamar da mun da ke gila yin yake cewa almadumi shar'an almadumu shar'an kalmadumi hissan abinda babu shi a shar'ance shari'a ba ta la'akari da shi to tamkar ba a yi shi a zahiri ba abin da ya faru kenan akan wannan ya umarce shi ya je ya sake ya je ya sake irin ta ya sake dawowa ya sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama sa sake mai da shi yace ka sake ka je kai sallah dan sallaka ba kai sallah ba haka dai a karo na uku sannan yace bai iya wata sallah ba sai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masa yadda zai yi sallah bayan ya bar shi yadda waƙi'ar ta maimaitu akan tare da shi yadda ba zai manta ba ya sifanta masa yadda zai yi sallar Allah ta'ala ya umarce ku ya yi umarni ce hafizu ala salawat ku kiyaye salloli was salatil wusta yawa musamman ma sallah mafificiya wato da sallah mafificiya tana cikin sallolin guda biyar yana daga cikin abin da ake kira adful khas ala al'am wato ihtimam lil ihtimam wal ihtina wato a biyo baya da ambatan wani na musamman bayan an ambace an ambace shi baki ɗaya cikin makamantansa don wannan ya nuna himmatuwa da shi da kuma ainihin wato damuwa da al'amarinsa to lalle sallolin guda biyar ne sallolin farilla bisa ijma'i wanda yake tabbatacce to saboda haka as-salatul wusta tana daga ciki ai al-fudla mafificiya mu'annasatul awsadi mu'annas ne na awsad ya al-awsadu min al-wasad allazi huwa al-qiyar awsad din daga wasad ne wanda ke nufin zababbe ko mafifici amma walaysa min al-wasad allazi ma'anahu tawassud bayna shay'ain amma ba tana nufin wai ba daga asali na wasad tsakiya ba wanda ke nufin wani abu shiga tsakanin abubuwa biyu nan gefe da can gefe ba ma'ana dai daga fifiko ne ba daga tsakiya ba daga fifiko ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan ay khiyaran udulan zabaqu mafifita adilai to kamar haka anan ana nufin as-salatu al-wusta salla mafificiya yazo a hadisi ingantacce hadisin da yazo cikin bukhari da muslim da muwadda da wasu tafai cewa sallar la'asar ce wanda Imam Tirmidhi yana cewa abin da yafi rinjaye a wurin malamai mafi yawa jumhurin malamai shine fassara as-salatul wusta da sallar la'asar saboda hadisin da ya nassanta haka din da wasu malaman cikin magabata da na baya din wasu sun ce sallar asuba ake nufi musamman malaman Madina su Imam Malik da malamansa su da yawan su sun faɗi wannan amma dai tunda an samu hadisi marfu'i kuma tabbatacce to wannan shine ke da rinjaye Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi kuma ku tsaya ku tsaya saboda Allah a cikin sallar qanitina kuna masu biyayya ko kuma kuna masu kawaici kila mutaiina wasu kace manar qanitin wato shine kuna masu biyayya ku tsaya don Allah a cikin halin sallah kuna masu biyayya kuna masu nuna matakar biyayyar ga Allah ta'ala da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda wani hadisi da aka rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa kullu qunutin fil qur'ani fa huwa ta'a dukkan wani abu da aka ce a kira shi qunut kamar amman yaqnut minkum lillahi wa rasulih yawa misali qanitat yawa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman da makamantansu to duk inda aka faɗi kalmar qunuti a Qur'ani tana nufin da'a yace Imam Ahmad da wannan suka rawaito shi ko da ke da hadisi ne da ifi suka ce amma wasu suka ce a abin da ake nufi da qanitin wato sakiti masu kawaici masu shiru waɗanda ba za su yi ba sa magana wato ma'ana ku kame bakin kar ku yi magana yayin da kuke sallah da hadisi zai dimni arkam saboda hadisin zai dan arkam da yake cewa kunna na takallamu fi salati da da farko ana sallah to sai muka yi magana ne farkon shar'anta sallah wajabta sallah sai zammuna sallah ko mutum yana magana da dan uwansa a gefensa in mun gama sallah fa misali akwai abinci ka tsaya mutum ya iya gaya wa dan uwansa ko kuma ka jira ni kar ka tafi za mu je wani mutum zai iya magana da uwansa ba a hana ba ta nazalat har wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin wa umarna bi sukuti sai aka umarce mu da shiru wato kada mu yi magana wani hina anil kalam aka hane mu da ainihin daga yin magana hadisi ne da bukari da muslim duk sun rawaito shi hadisai da dama sun zo da suka tabbatar da wato hana yin magana a cikin sallah wanda barin yin magana a cikin sallah yana da cikin sharuɗanta kuma yin ta da gangan ba don maslahatta ba to wannan na ɓata ta Allah ta'ala ya ce fa in khiftum na kuka karanta fa in khiftum to amma idan tsoro ya kama ku min aduwin kuna tsoron makiya kuna cikin halin ɗaɗɗar ausailin ko kuna tsoron kada ku shagala wata mashariya ta zo aw sabu'in ko kuma namun daji masu cutarwa kuna jin tsoron ire-iren waɗannan abubuwan farijalan to ku yi sallar taku kuna tafe kuna tsaye bisa kafafuwan ku a tafe haka ai mushatan sallu sallu mushatan ku yi sallah kuna tafiya anin a ƙasa wato a bisa kafafuwan ku aw rukbanan ko kuma ku yi sallar kuna kan ababen hawan ku wato kuna mahaya wato kan dabbobinku rukban a jam'u rakib ai kaifa amkana duk yadda dai ta yadda duk dama ta samu ta yadda duk damar yin sallah din ta samu in ya zama a tsaya a sunkuya a yi sujada a yi guri ɗaya misali akwai ban tsoro akwai tsoron kada wani maki ya zo ya auka mutum ko naman daji ƙwaron daji ya zo ya auka mutum ko kuma wata mashariya ta taho ta awon gaba da mutum to daidai wani abu irin wannan in ya kasance to sai a yi sallar gwargwadon yadda ta samu kawai musabbilin ƙibla a gairiya mutum yana fuskantar a ƙibla shi mai sallah ɗin ko ba ya fuskantar ta don ya zama abin da yake tsoron ba ta nahiyar a ƙiblan ba ne ba zai ba da ainihin baya ma ainihin gurin ba zai fuskanci alƙibla har abin ya zo ya anin auka masa saboda haka ko ana fuskantar alƙibla ko ba a fuskantar alƙibla a wani yanayi sai a yi sallar da kaman nan ruwa sai zama fa'aina ma tuwallu fa samma wajhullah inda kuka fuskanta a irin wannan yanayi to Allah ya yarda da wannan inda kuka fuskanta a matsayin alƙibla ku ta sallah kuma sallar ku ta inganta yomi bi ruku'i wasujud wanda zai yi sallah a cikin wannan yanayi yana ima'i wato ishara nuna alama alamar ruku da sujada domin kada ya sujada din ya daina ganin abin da ke aukuwa wato dai shi yan irin yanda salatul khawf sallar tsoro da wato mayaka wato suke yi da tazo a nasan alqur'ani wanda tana gaba suratul nisa hakanan hadisai ingantattu mutawatare ma sun tabbatar da wannan to ko da mutum shi kaɗai ne a halin tafiya yanayi na tafiya ko kuma a kowane hali yanayin na tsoro da ɗarɗarɗin ya bijiro to zai iya yin sallar da kamar na abin da ke nuna girman matsayin sallah da kuma buƙatar a yi ta a lokacinta ko da da akwai wani uzuri mai nauyi don misali ka duba mayaƙi aikin Allah yake yi gobar ma ya tabbatar da addinin Allah yake yi jihadi yake amma sai aka ce ya yi sallah gwargwadon hali akwai yiwuwar a yi jam'i a yi salatul khawf irin wanda ya zo a sunna da nasa alƙur'anin ma a yi in ma babu damar wannan a yi ta yadda ta samu to haka nan maras lafiya shi ma an wajabta masa ya yi sallah gwargwadon iko ko ya yi ta tsayen zai iya ko ya zauna ko ma ya yi ta a kwanci gwargwadon yadda ainihin ya samu dama ba zai zama uzuri ba gare shi raɗaɗin ciwo da yake ciki in yana wato da ainihin da hankali hankalinsa yana nan yana riskar abubuwa ya san lokaci ya san abin da yake yi hankalinsa bai bata ba to sallar dole ne ya yi ta Allah ta'ala haka ya umarci bayansa da tsare sallah har a hali na matsatsi hali na kunci sai dai kawai ya rage musu sharuɗa ko kuma waɗansu ya sharuɗa da rukunan duka sai aka sassauta wa mutum aka dawo da shi gwargwadon iyawa da kar kamar maras lafiya ɗin shi ma an sassauta masa wasu abubuwa ya yi ta sa a tsaye farilla ne amma ba zai iya baka sai ya yi ta a zaune ko a kwanci hakanan hata janibin tsarki an sassauta masa wasu abubuwan da suke masa zama mashakka a gare shi to haka nan sauran abubuwa fa'iza amintum Allah ta'ala ya ce idan kuka samu aminci hankalinku ya kwanta abin tsoron ya wuce kuka fita daga yanayi na ƙarƙar ku faskurullah to ku ambaci Allah da yin sallah din kama allamakum ma lam takunu ma lam takunu ta'lamun eh eh wato yanda yanda ya sanar da ku kama din da take da misla wato ku ambaci Allah daidai da yanda ya sanar da ku abinda da ba ku sani ba ya kabla talimihi min fara'id ya waqiha wato kila wasu kace abinda ake nufi dai talimu kafin ya sanar wato kafin ya sanar da ku wannan abinda za ku yi in kun samu hali na darura ai an sanar da ku yanda farillanta da haƙoƙinta suke larurar ta zo sai aka ce an sassauta muku larurar tsoron da ta zo sai aka ce an sassauta muku wato yayin da larurar tsoron ta wuce to sai ku koma wa abin da aka sanar da ku shi cewa ku cika sallah da rukunanta da komai da komai nata da Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawa to ku kiyaye dukkan wa'annan ku ambaci Allah ambato wa cikakke kamar yadda ya umarce ku ya sanar da ku kafin a sanar da ku wannan sassauci saboda hali na darura yayin da darura ta gushe sai ku koma wa asali wanda bai da lafiya zai salla ta marasa lafiya amma in ya samu lafiya dole ya koma ya salla irin ta mai lafiya haka nan wanda ke cikin halin tsoro zai salla ta wanda ke cikin hali da tsoro amma ya samu aminci sai ya koma ya yi sallar yadda Allah ta'ala ya sanar da shi ainihin wato sallah ɗin sai koma ya yi ta kamar haka.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
sai bayani na surar ko ayoyin ya koma wa batutuwa da aka yi ta yin su a baya waɗanda suke da dangantaka da aure saki idda abubuwan da suka ta'allaka da wannan Allah ta'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum kuma waɗanda za su rasu cikinku, wato waɗanda suka rasu a cikinku wa yazaruna azwajan kuma suka bar matansu sannan wa yusuna wasiyatan kuma aka samu sun yi wasiya li azwajihim ga matan nasu sun yi wasiya ga matansu yotona hunna mata'an wasiyar da suka yi kafin su rasu din cewa sun baiwa matan nasu damar amfana da wani abu na dukiyarsu da suka bari amma ita mata'ana bihi minan nafaqati wal kiswa kafin ya rasu sai ya ce ko bayan mutuwarsa matarsa ta zauna a gidansa shekara guda ta ci ta sha da sutura ya ambata abubuwa irin waɗannan to ilal haul har zuwa cikar shekara guda daga mutuwarsu mazajen nasu to Allah ya yarda a cika wannan wasiyar gaira ikhraj ba tare da fitar da su matan ba ba tare da hana su waɗannan abubuwa na jiyar da daɗi daga cikin dukiyar tasu ba ay la yukhrijuhunna warasatul mai magadan mamacin ba za su fitar da matan ba kafin shekarar ta cika ay yahrumu alaihim ikrajuhunna min almaskan bighairi ridahun haramun ne waliye kamar 'ya'yan shi mamaci ko iyayensa misali mahaifinsa su fitar da matan da mazan nasu suka yi wasiya cewa a bar su su zauna shekara guda suna morar zaman bayan mutuwarsu to bai halatta a fitar da su a kyale su su zauna fa in kharajna bi anfusihinna to in sun fita dara'in kansu ganin damar su fala dunaha alaikum babu laifi akan ku ya ku yan uwan mamaci fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf game da abin da suka yi wa kansu na ainihin wani abu kyakkyawa wanda bai saba wa shari'a ba hatta zayyuni kamar ado da suka yi bayan sun gama takaba wa tarkil ihdad da barin takaba din tunda shekara guda ai ta wuce haddi na takaba din yana waqtal iddati wal ihdad qadin qada shar'an domin lokacin idda da takaba sun yanke a shar'ance ba da muddati arba'ati ashhurin wa ashirin bayan an yi wata hudu da kwana goma وباقي المدة إلى السنة وصية من الزوج وحق لها kaga saura sauran watanni da suke da yawa an cire wata hudu da kwana goma sauran tsawon lokaci na shekara abin da ya rage din to wata dama ce da wasiyar mijinta bata kuma haƙinta ne in sha tastawfi aw tatruku ta ga dama sai ta cika ko kuma ta ga dama sai ta bar shi to wannan wazalika shanul islam fi tarbiyatin nasu wannan tsarin musulunci kenan a wajen renon mutane yi haddidu lahun ma ya zama abin da ya zama dole sai a iyakace a ce dole sai an yi sai an kai ga wannan amma wai hayyiruhum fi ma la yalzam amma musulunci sai ba su zabi cikin abin da bai zama dole ba in ka ga dama ka dauka ba ka dama ba ka dama ba ba za ka dauka ba wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne a mulkinsa kuma gwani a aikinsa haka ma a cikin komai haka musamman a cikin shari'arsa to amma dai wal wasiyatul mazkura mansukhatun bi ayatil miras huwa wasiyar da aka ambata cewa miji zai iya yi cewa in ya mutu a baiwa matarsa dama ta zauna a gidansa fiye da wata hudu da kwana goma na idda na takaba kuma ta yi amfani da dukiyarsa wajen ci da sha da sauransu to wannan an kau da wannan hukuncin e mansoke ne ayar mirasi gado ta ainihin kau da wannan ayar gado ta kau da wannan da Allah ta'ala ya saukar da ayoyin gado a suratun nisa ya baiwa mata ɗaya bisa hudu in mijinta yana ba shi da ɗa bai da ɗa ko jika ko kuma ɗaya bisa takwas in yana da ɗa ko jika to wannan sai zama shi ne kaɗai abin da take da shi wata wasiya ba za ta yi amfani ba a haƙinta ko ita kaɗai ce ko suna da yawa rubu'in nan yayin da mijinsu bai da ɗa ko jika to shi ne za ta karɓa ko su karɓa su raba shi ne ko kuma in akwai ɗa ko jika ɗaya bisa takwas ɗin nan to shi ne za a bata ko kuma za a ba su to shi ne kaɗai abin da za su amfana da shi a ce zama gurin zama wajibi ne a bar su su zauna har su gama idda wata hudu da kwana goma bai halatta a fitar da su kuma bai halatta su ma su fita sai a bisa ainihin darura lallai ko kuma bukata mai tsanani amma ba haka ba dole su zauna a har zuwa gama idda amma ciyarwa da sauransu to sai aka takaita ta ainihin akan abin da suka gada wa kawai wa tarabbusul hauli mansukhun bi ayati 14 wa 10 cewa kuma ta zauna din a bata damar zama har shekara guda shi ma an kauda shi da ayar da ta ambata zama wata hudu da kwana goma wanda mun karanta ta a baya as-sabiqati al-mutaakhirati fi nuzul wacce ta gabata wadda daga baya ta sauka amma dai wato ta kauda wannan din yawa ta kauda wannan batun na cewa a bar su su zauna shekara guda to dan haka inda wata mace za ta yi da'awar cewa ai mijinta yayi wasiya a bata kaza daga cikin dukiyarsa sama da abin da za ta gada ko da tana da shaidu tana da komai sai a ce amidin ya yi kuskure ya yi ba daidai ba saboda haka amma dai lawa sai ta da wata game da inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake magaji ne kuma zai samu gadon fi'ilan a aikace ba mahjubi bane to duk muhimmancin sa ga mutum to iyakar abin da ya samu na gado din shine kawai abin da za a bashi a dukiya to amma idan ya zama ko da ya cancanci gado amma akwai waɗanda suka suka fi shi ƙarfi za su tare shi to wasiya za ta yi aiki a tattare da shi misali kaka zai iya yi wa jikokinsa wasiya in ya bar 'ya'ya ko da ɗaya ne saboda in akwai ɗa namiji to kaga ba wani jika kuma ɗan ɗa da zai gado tare da shi in ya ce ya yi wasiya bayan rasuwarsa a baiwa jikansa ko jikokinsa wani abu babu laifi dole ne ma a tabbatar da wannan saboda a lokacin ko da yake su ma asibai ne sun samu dama amma yanzu ba su samu dama ba saboda ka duk dai wanda ba zai saraya ba ta kowane ya kaga su mata kuma ba da za a yi su saraya ko akwai ɗa ko jika to ba za su saraya ba sai dai a rage musu ainihin kaso shi yasa sai a mai da su zuwa ga abinda wannan nasoshi a nassin gado da ya mai da ita rubu'i ko sumani sannan nassin idda ta takaba da ya mai da ita zuwa ga anin wata hudu da kwana goma wani ya tambayi Usman bin Affan radiyallahu anhu game da wannan ayar me yasa to sai ce masa eh hukuncin ta an kawar da shi sai to amma me yasa aka barta a rubuce sai ta to ai shi shi alkur'ani yadda aka tarar da shi a rubuce hakanan za a bar shi ya ce babu wanda yake da dama ko iko ya kawar da wani abu wanda yake rubuce a alkur'ani wanda manzo Allah sallallahu sama ya bar duniya bai kawar da shi ba ma'anar maganar sa dai kenan to wannan kuma abu ne wanda yake akwai shi da yawa an sauko an saukar da ayoyi da yawa daga baya sai aka saukar da abin da ya canza hukunci amma kuma karatun yana nan hukuncin ya canza amma karatun yana eh to Allah ya datar da mu an sai Allah ta'ala ya ce walil awwalil mutallaqati mata'un kuma su mata da aka sake su suna da wani abu da za su amfana da shi su mora su amfana da shi da za a ba su bil ma'rufi da kyautatawa bi qadri halin zawjayn gurgudan yanayin su ma'auratan shi mijin irin wadatarsa ko aka san haka ko kuma matar gurgudan matsayinta وما يليق بهما da abin da ya dace da su wa dabiduha abin da yake tamkar ka'ida a cikin wannan shine annal wajiba fiha muttafaq alaihi zawjain cewa wajibin na ainihin shi tamti'i ko ba da kyauta yayin rabuwa abinda ma'auratan suka yi ittifaki a kansa wala hadda li qadariha babu haddi dangane da yawan abinda za a bayar mu ambata a baya cewa matar da aka aure ta ba a farlanta mata sadaki ba sannan kuma ba a taɓa ta ba to ba ta da sadaki amma dai an so a ba ta kyauta a jiyar da ita daɗi a sassauta masa damuwa a sassauta mata damuwar sakinta da aka yi da ba ta ainihin kyauta wannan shi ne wato mutattun ɗalat dangane da ita da yawa malamai suka ce musu habbi ne ita amma matar da an zauna da ita wato an yi dukule da ita aka rabu da ita to ita ake magana an to wannan za a bata mutatul talaq kuma wannan bayarwar wajibi ne a wurin jumhurin malami amma matar da an sake wato an aure ta kuma an bata mata sadaki kuma an bata amma ba ta bata ba to ita kuma babu mutatul talaq a tare da ita domin za a bar mata rabin sadaki game da ya gabata sai dai in ta yafe ko wabinta ya yafe in wato mahajura ce duk an yi waɗannan bayanai a baya na ana maganar macen da an aure ta an yi dukuli zancen sadaki ya riga ya wuce sannan saki ya zo to ba ta ya matatu ɗala to wannan haƙƙan haƙƙi ne Allah ta'ala ya cancantar da shi ya mai da shi haƙƙi alal muttaqin wato akan masu tsoron Allah wancan da yake mustahabbi ne malamai suka istinba suka ce sai Allah ta'ala ya ce alal haqqan alal muhsini ita ba zauna da ita ba ba a taba ta ba ba a ma yanke sadakin ba amma dai mukarama sai aka ce a bata mutatu dala amma wannan an zauna da ita mu'amala ta gudana maganar sadaki ta wuce to sannan sai aka rabu da ita to bai kamata a barta ta karkade ta tafi haka nan ba tare da an bata wani abu sai Allah ta'ala ya wajabta ainihin wannan mutatu talaq a haƙƙinta shi yasa sai ya ta'abiri da cewa haqqan alal muttaqin haƙƙi ne akan masu tsoron Allah to da aka ambata takawa lalle na nuna barin yin haka din kenan rashin takawa ne to abin da ya zama ya kai ga rashin takawa sai a ce ya kai ga aikata laifi ko kuma barin wajibi eh na'am Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka kama bayyana lakum ma zikira kuma da Allah bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu lahu lakum ayati Allah ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa wato da suke dauke da hukunce hukunce da suke shiryar da ku zuwa ga yadda za ku warware damuwoyi ko matsalolin da suke aukowa ko su taso tsakaninku yayin aure ko rabuwar aure ko mutuwa ko abin da zai biyo bayan wannan la'allakum taqiluna ko kwa hankalta mana domin ku hankalta ta tadabbaru na fil hikmatil kaminati wara'a wato ku tuntuntuni ku zurfafa tunani game da hikimar da Allah ta'ala ya sanya ya ɓoye ya adana a cikin waɗannan hukunce-hukunce duk wani hukunci da Allah ya saukar baya saukar da shi face akwai fa'idodi da maslahohi da yawa jawo amfani ko tunkuɗe wata damuwa dangane da rayuwar mutane a ta kowane gefe kuma inda za a tsaya ɗin a natsu ya tara a duba a kiyaye to za a samu amfani da fa'ida ɗin a cikin wannan rayuwa ta duniya gabanin a koma ga Allah ɗaukin sarki a karɓi sakamako mafi kyau. Wafin rahmatul mutamassilati fi sanaya kuma da fatan za ku yi tunani a cikin rahamar da take kunshi a cikin waɗannan hukunce-hukunce wafin nematin laji ta tajalla bisilmi kuma nemar da take bayyana da samun zaman lafiya wa fi da min ha'alal hayat kuma har albarka da rahama ɗin ta kwarara akan rayuwar mutane duk abin da ke shigar da mutane ko ya shigar da mutane a halin yau a cikin damuwoyi da yawa a fannoni da yawa na mulki ne na zamantakewa ne auratayya ne komai ka sani barin bin dokokin Allah da hukunce-hukuncensa rashin hankalta ko tantantani game da ayon Allah da hukunce-hukuncensa ne shi ya jawo haka nan ma duka da muka ambata a baya da yawa hukunce-hukuncen Allah ta'ala ya ambata su sai ya ja hankalin bayi cewa waɗannan hukunce-hukuncen Allah yana bayyanar da su ne don ku shirya don ku hankalta don ku faɗaka don ku wa'azanta eh to kaga dan mutane kada su ɗauka cewa kawai ana yin wa'annan ana aikata wa'annan hukunce hukunce ko ibadoji ne kawai don a jira sakamakon lahira kadai sakamakon lahiran shine asali amma kuma aiwatar da su tabbatar da su din babu shakka babbar maslaha ce ta gyara rayuwar duniya ya rayuwar mutane ta duniya da kawar da dukkan wani abin ki muna roƙon Allah ta'ala ya kimsa mana shari'a ya saka zakatan mu da hasken imani da shari'a ta alqur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama abinda zai sa mu ɗauki hukunce-hukuncen Allah na umarni ko hani da muhimmanci har ta kai mu ga samun fa'ida ta duniya da lahira baki ɗaya. Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya mana afuwa. Nan za mu tsaya saboda halin lokaci, darasin gaba sai mu tashi kan aya ta 242 insha Allah ko da uku insha Allah Allah ya datar da mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك